إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan rana ta lahadi a yau muna biyar ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda ya zo daidai da 22 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci na ihya sunna da ke nan unguwan turin kogace madina kwatas a nan cikin garin bauchi wadda wannan shine darasinmu na biyu a cikin tafsirin suratul ankabut darasinmu na baya mun karanta aya ta farko zuwa aya ta uku bayani da allah subhanahu wata'ala ya yi mana dangane da cewa kada mutane su taba tsammanin cewa za su zauna kalau a duniya ba tare da Allah ya kawo musu jarabawa ba idan kuna so ku fahimci haka ma Allah ya ce to ai waɗanda suka gabace ku ma suka riga ku zuwa duniya suka yi imani kafin ku zo su ma mun jarabe su Allah kuma yana kawo jarrabawa ne domin ya bambance ya bayyana wane ne mai imanin gaskiya wane ne kuma mai imanin ƙarya domin mai imanin gaskiya jarabawa ba ta raba shi da Allah duk wanda jarabawa ta zo sai ta raba shi da ubangiji to babu shakka imanin shi ba na gaskiya bane amma duk mai imanin gaskiya to jarrabawa ƙara kusantar da shi kusa da Allah take yi sai wannan ya ƙara mishi matsayi a wajen Allah mu dubi irin yadda Allah subhanahu wataala ya dinga rantsuwa a alkur'ani gabar da yamma kudu da arewa cewa wallahi yadda muka jarabi waɗanda suka gabace ku to kar ku yi tsammanin kuma za ku zo ku wuce lafiya dole sai mun kawo muku jarabawa wanda kuma wannan shine abin da ya kamata kowa ya sanya shi a ransa ya kaddara shi a zuciyarsa cewa ba zai zauna a duniya kalau ba sai ya gamu da jarabawa domin wanda ya fi kowa wahala a duniya duniya ta fi gara shi sama da kowa shine wanda ya yi tsammanin cewa duniya za ta miƙe masa bayanta ya hau ɗaram ya zauna ba tare da wata matsala ba da wannan ya fi kowa wahala a duniya kuma kana neman gaula soko to ka samu wannan domin wanda ya dauka duniya ta miƙe masa baya ya zauna sai ya miƙe kafa to kaga ba an kare ke ba kenan to lokacin da ta tashi yin tutsu da shi ta duro da shi to irin duro wanda ya irin duro wanda zai babu kyau ba amma in yana an kare ya san dama duniyar ba a miƙe kafa a bayanta dole akwai ran da za ta yi yunkurin jefo da shi to kaga da tarin kuda za ta jefo da shi dama yana an kare sai sauko lafiya lau Allah ya samu dace za mu tashi akan aya ta hudu insha Allah am hasibal ladina ya'maluna sayyi'at a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين na'am Allah tabaraka wa ta'ala yace am hasibal ladina ya'maluna sayyiati an yasbiquna Allah yace shin wai waɗanda suke aikata miyagun ayyuka suna tsammanin an yasbiquna ai an yu'jizuna suna tsammanin za su gagare mu ne suna tsammanin za su kubuce mana ne Allah yace sa'a ma yahkumun wannan tunanin da suke yayi muni mutum yayi tsammanin yana aikata miyagun ayyuka kuma yayi tsammanin cewa zai kubuce ma Allah tabaraka wataala ko kuma zai gagari Allah madaukakin sarki wannan ayar tana jan hankalin waɗanda suke aikata miyagun ayyuka tun daga abin da ya shafi shirka ma Allah subhanahu wataala kamar yadda al-Imam Qatada rahimahullahu ta'ala yace da Allah yace am hasibal ladina ya'maluna sayyi'at ay ash-shirk yace shin waɗanda suke aikata aiki na shirka suke saba ma Allah ta hanyar yi masa tarayya da wani Allah yace shin suna tsammanin an yasbiquna yanzu tsammaninku za ku zo ku zauna a duniya ku yi shirka ma Allah ku bauta ma gumaka ku bauta ma shehunnai ku bauta ma wasu waliyai ku bauta ma wasu aljannu ku bauta ma bokaye ku bauta ma wasu ababen bautan ku koma bayan Allah kuma ku tafi lafiya lau Allah ya ce duk wanda ya wannan tunanin tunaninsa ya yi muni ya yi mummunan tunani ya yi mummunan tunani wannan shine abinda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yake faɗa ma mutanensa kamar yadda Allah ya haiko ya hakaito mana a suratul safati wa inna min shi'atihi la ibrahim إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون يتي فما ظنكم برب العالمين النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتي وبابنسا دمتا ننسا ماذا تعبدون me abin da kuke bauta mawa din kuke bauta musu nan kan wayannan gumakan ku mun bayani akan su a ifkan alihatan dunallahi turidun yanzu wato allolin ƙarya da kuka kirkira da kanku koma bayan Allah su kuke nufata da bautanku kuna bauta musu kuma kuna tsammanin ku bauta musu kuma ku sha lafiya Allah ya kyale ku yace ta fa ma zannukum bi rabbil alamin wai kan wani irin zato kuke yi ma Allah ne ka ku yi tsammanin za ku bauta ma gumaka allolin ƙarya kuma ku sha lafiya to shi Allah a wani matsayi kuka aje shi shi Allah a wani aji kuka ajiye shi me matsayin Allah a wajenku fama zannukum bi rabbil alamin me tsammanin ku game da ubangiji me zaton ku game da Allah madaukakin sarki da kuke tsammanin za ku yi shirka kuma ku sha lafiya fama zannukum bi rabbil alamin ashe muna nama Allah zato ne mutun ya rayu akan shirka kuma ya dauka zai tafi lahira kuma ya sha lafiya a wajen Allah wannan ya muna da zato ma Allah ya muna nama Allah zato ya nuna bai ma san menene matsayin Allah ba kenan domin Allah subhanahu wataala yayi alkawari cewa duk wanda ya mutu yana mishi shirka to shi da aljanna kuma haramu innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimin min ansar Allah ya ce yadda lamarin yake shine man yushrik billah duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka faqad harrama Allahu alaihi aljanna to hakika Allah ya haramta masa shiga aljanna kaga aka ce an haramta ma mutum shiga aljanna fa inda alahira ne to ba sai an gaya ma kuma wani gida yake ba domin alahira gida biyu ne wuta ne ko aljanna ko kana wuta ko kana aljanna to amma saboda nan magana ne na shirka ana so komai ya fito maka fili dalla dalla ba a so ka ajiye mushriki akan boda to bayan an ce an haramta masa shiga aljanna to kar ma ka bata ma kanka lokaci sai aka ce wa ma'awahunna makomarsa wuta dan abun ya fito maka fili dan abun ya fito maka dalla dalla eh karka ce an haramta masa shiga aljanna to ina zai shiga me yiwa baka gane ba sai aka ce to makomarsa wuta ma'awahunnar aka duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka to kar yayi tsammanin zai tsira a wajen Allah madaukakin sarki tun anan duniya tun anan duniya ba zai tsallake ba tun anan duniya ba zai tsallake ba domin duk wanda yake shirka ma Allah yake kiran wani koma bayan Allah abu na farko da ya kamata ya sani tun anan duniya wallahi yana wahalar da kansa ne yana wahalar da kanshi ne shi yasa zaka ga in mun tafi can a cikin sura Allah ya yi mana bayani game da misalin waɗanda suka riki wasu majibantan al'amura ko masu waliyai kuma bayan Allah matsalul lazina takhadhu min dunillahi awliya yace ka matsalil ankabut ittakhadhat baita misalin waɗanda suka riki wasu ababen bauta wasu waliyai wasu majibanta al'amura kuma bayan Allah Allah ya ce kaman giza-giza ne yayi gida sai Allah ya ce wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut mafi raunin gida a duniya shine gidan giza-giza don duk wani dalilin da yake sa a yi gida to gidan giza-giza bai ba da wannan fa'ida me dalilin da yake sa a yi gida ana so a samu fa'ida a samu wajen zama don asiri ya rufu ka shiga gidanka ka tuɓe riganka ka yi bacci a haka ka yi wanka ba mai ganinka saboda kana cikin gida amma giza-giza ya shiga gida da giza-giza yana wajen gidan me bambanci babu bambanci daga dalilin da yasa aka yi gidan giza-giza gidansa bai ba da wannan fa'idan ba bai ba da wannan fa'idar ba saboda haka za a biyo shi da gudu ya shige cikin saƙansa dai yana ganin ya tsira amma kuma bai tsiran ba bai tsira din ba saboda haka kagai kenan Allah na nuna maka in dai ka rike wani koma bayan Allah to fa'idan da zai baka bai wuce fa'idan da gidan giza-giza ya ba ma giza-giza ba kai kana tsammanin ka kama dahir amma kuma ka sake reshe ne ka kama iska ka sake reshe ne ka kama iska ka yi riko da kafar wala ka kama kafar sauro ka ku ai wanda ya zauna ma bai kama komai ba ya fi ka dahir ya fi ka dahir saboda haka duk wanda ya rike wani koma bayan Allah wallahi zai sha wala tun a duniya Allah cewa yake ma ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا Allah ya ce Allah ya buga misalin wani mutum bawa ne fihi shuraka'u mutashakisun akwai wasu mutane ne suka hada kuɗi suka saye shi sannan su wa'annan mutanen mutashakisun masu yawan mita da korafi da kaushin hali ya ce wa rajulan salaman le rajuli da kuma mutumin da bawan mutum ɗaya ne ya saye shi da wadda mutane da yawa uku ko hudu ko biyar masu yawan korafi da mita suka hada kudi suka saye shi Allah ya ce hal yastawiya ne matsala misalinsu zai zama ɗaya yanzu wahalar da wannan zai sha ɗaya yake da wahalar da wancan zai sha wannan da yake mallakin mutum ɗaya ne bai yiwa a ce ya aike shi a lokaci ɗaya je masa ibrahim ba ko kuma a lokaci ɗaya na so ya gan shi a sabon layi ba dai ma fara wannan ba amma wannan da yake bawa mutane uku ne ko hudu ko biyar a lokacin da wannan ya tura shi ibrahim bako wannan na iya cewa ni sabon layi nake so ka je mu wannan kuma na iya cewa ni kuma ina da aika can awala wannan ina da aika can kaza shi kadai ne amma aika kusan biyar a kansa a lokaci ɗaya kaga ba zai yi ɗaya da wanda zai je can a ce in ka je ka dawo ka je can in ka je can ka dawo ba to wanda ya rike Allah shi kadai shine ya huta wanda ya rike koma bayan Allah kuma to waɗanda ka rike din nan wallahi za su yi ta baka wahala ne za su yi ta baka wahala ne dan Allah ma ya gaya mana duk abin da kake tsammanin da su maka ba su mallaki komai a ciki ba wallazina yad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir Allah ce duk waɗanda kuka rike koma bayan Allah nan daidai da ledan da ke jikin ƙwallon dabinun nan wallahi ba su da mallakarsa kuma ba su isa su baka shi ba in tad'uhum la yasma'u du'aakum in kun kira su ma ba za ma su ji kiran ba walau sami'u mastajabu lakum ko da sun ji ba za su amsa muku ba Allah ya ce ba a nan rigiman take ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum sai an je alkiyama za ku ce ku muka bautawa masu ce wallahi ƙarya kuke mu ba mu san da wannan bautar ba Allah ya ce kar ka dauka da wasa nake wala yunabbiuka mithlu khabir ba wanda zai baka labari sama da Allah masani to tunda kaje Allah ya gaya maka haka to da gaske ne sai Allah ya ce to ya ayyuhan nasu ya ku mutanen duniya kaf antumul fuqara'u ila Allah dukanku mabukata ne matsiyata ne a gaban Allah wallahu huwal ghaniyul hamid Allah shine mawadaci cikakken wadata sannan Allah tabaraka wa ta'ala shine shayabo abun godiya saboda ka kowa ka sake shi ka rike Allah mm akwai wanda naga yayi posting ya ce wai wasan da ka rasa kowa to ka rike Allah mm ce ko kana da kowa ma ka rike Allah shine gaskiya dun kowa ya kowa yana yi da kai Allah baya yi da kai wallahi baka da kowa baka da kowa ba sai an rasa kowa ake ake rike Allah ba a kana da kowan ka rike Allah dan kowan bai isa ya zama kowa ba sai da Allah ya mai da shi kowa ba wanda ya sai zama wani abu sai da Allah ya mai da shi in ka rasa kowa ka rike Allah to in ka samu kowa sai ka yi watsi da Allah to su ya dace da kai a ina gaya maka kaga dan adam wallahi mafi girman abin da ɗan adam ke iya yi a rayuwanka shine Allah ya yi amfani da shi don isar maka da wata ƙaddaran da Allah ya ƙaddara maka ta iso zuwa gare ka iya aikin ɗan adam kenan amma ɗan adam bai isa ya farar maka da sabuwar ƙaddara ba Allah ne in ya rubuta maka naira dubu ɗari za ka samu to sai ya turo dubu ɗarin ta hannun wani to shi wannan ɗan adam ɗin da ya shiga tsakiya sababi ne shi sababi ne shi in aka turo kudin ta hannunsa sai ya noke Allah zai karbe daga hannunsa ya bayar ta hannun wani kuma ya iso gare ka dan dama kudin naka ne kudin naka ne baka gani yanzu mutum na daukan nauyin iyalansa dama abincinsu ne Allah yake bayarwa ta hannunsa idan ya daina bayarwa ya noke sai kaga Allah ya bude wa matar wata hanya ta daban tana samu sai ga wata hanya ta daban ta bude mata shi kuma ka ganshi ya kare a zaman majalisa dama nasu ne ake bayarwa ta hannunsa daga nan shi ma yake dallasa to sai ce in an kawo ba zai basu ba to sai Allah ya kwace sai kawo musu ta wani waje shi kuma karshe sai dai wulakanta daka dan adam ba abin da yake iya yi maka daka in dai kai shirka to karka taba tsammanin zaka kubuta a hannun Allah am hasiban ladina ya'maluna sayyi'at dan dama ana maganan mummunan aiki to mafi munin aiki shine shirka ko kuma alladhina ya'maluna sayi'at waɗanda suke aikata sauran miyagun ayyuka koma bayan shirka zina sata luwaɗi, maɗugo Allah ya ce to kada ku taba tsammanin za ku kubuce mana kar ku taba tsammanin za ku tsira domin ka'ida ce ta rayuwa man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk wanda yayi abin da ya ga dama to wallahi zai ga abin da baya so duka abin da baya so yadda Allah yayi alƙawari yace liyajziyal ladina asau bima amilu duk wanda ya mummunan aiki to zai ga mummunan sakamako wayajziyal ladina ahsanu bil husna wanda yake kyakkyawa kuma zai ga mafi kyawun sakamako amma ka ji ranka cewa in har kai mummuna zaka ga mummuna wannan yake sunnar rayuwa duk wanda yake son ya ga mai kyau yayi mai kyau in kai mara kyau zaka ga mara kyau wannan ita ce sunnar rayuwa kada ka taba tsammanin za ka yi mara kyau kuma ka gamu da mai kyau ba zai taba yiwa ba ba zai yi ba wannan ita ce sunan rayuwa duk wanda ya aikata mara kyau to zai gamu da sakamako mara kyau alkawarin Allah ne am hasiban ladina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna Allah ya ce shin waɗanda suke aikata miyagun ayyuka suna tsammanin za su kubuce mana ne za mu gagara kama su ne suna tsammanin za mu gagara yadda za mu damke su ne? A'a, wai ma'ana shi ne, idan kaga kana aikata mummunan aiki, kuma Allah ya sake maka mara kana aikata aiki yadda kaga dama, to karkai tsammanin cewa Allah ya gafala ne ko ya rafkana ne ko kuma kafi karfin Allah ne a'a ko da wasa mm wallahi tunda Allah ya biyar da Fir'auna ya wuce to babu kuma wanda ba za a iya biyar da shi ba ba wanda ba za a iya biyar da shi ba kai dai ka san ka kalli iskanci a duniya in aka baka kuɗi aka ce kai kalan na Fir'auna kai ma ba za ka fara ba kai ma ba za ka fara ba ka san basiranka da kwakwalwarka ta yi kaɗan ta ɗauki nauyi ta ɗauki wato tsiya da shaidananci irin na fir'auna ba ka iya ba Allah fa da kansa sai da ya ce mana wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifina Allah ya ce fir'auna innahu kana aliyan minal musrifin in kana neman mabarnaci na ƙarshe on top Allah ya ce to ka samu fir'auna kasan dai duk wanda ya barnan da Allah ya bashi sarautan cewa a sama yake a cikin maballanta kai kasan maballan ba ayar kadan bace kasan ballan ba ayar amma duk fir'auna ya gama kai komansa akwai sidratul muntaha da Allah ya sanya masa kuma ya riske ta bai tsallake ba bai kubuce ma Allah ba bai kubuce ma Allah ba wama kana Allah liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard wallahi Allah ya ce ba wani abin da zai gagare Allah a sama ko a kasa ba wanda zai gagari Allah sai dai daga cikin sunnar Allah a rayuwa Allah yana da talala Allah yakan yi talala wa mutum ya sake mishi mara ya dauka kamar ba komai eh ya ji maransa lafiya lau amma akwai inda Allah zai damke shi inna rabbaka labil mirsad Allah yana nan a madakata yana jiran kowa kuma wallahi kowa zai isa ba wanda ba zai je ba Laka kana aikata mummunan aiki to kada ka taba tsammanin cewa Allah ka gagare shi ne ko Allah ya rasa yadda zai da kai ne. Malam ka duba samudawa. Duba labarin su da Allah ya ba mu a suratul Shams kadzabat samudu bi tagwaha idin ba'atha ashqaha fa qala lahum rasulullah naqata Allah wa suqiyaha. Samudawa su suka ce ma Annabi Salihu inda gaske kai manzon Allah ne to ka kawo mana ayan da za ta nuna mana cewa kai ɗin manzan Allah ne me kuke so suka ce wannan taguwar wannan dutsen muna so mu ga taguwa ta fito daga wannan dutsen annabi salihu yayi addu'a Allah ya fito musu da taguwa daga dutsen suka gani ga ta nan suna ganin ta daga dutsen ta fito Allah ya ce ka gaya musu kuma wa nabihum annal ma'a qismatun bainahum ka gaya musu cewa ruwan gari yanzu za su dinga rabawa yau ta shago ba su ɗeba yau ta shago ba su ɗeba kullu shirbin muhtadar kowa zai jira ranar shansa sai ya zo kafin ya je sha annabi salu ya ja kunnan su wala tamassuha bisu fadharuha ta'kul fi ardillah ku bar wannan taguwar Allah ta ci a kasar Allah wala tamassuha bisu kada ku taba ta fa ya'khudhukum azabun qarib in kuka taba ta to ba akwai matsala nan da nan Allah zai ɗauki fansa a kanku azaba za ta kama ku amma suka yi taurin zuciyan da suka kama raƙumar Allah suka kashe kai kuma yanzu duk tsiyarka aka ce maka wannan dabbobin gwamna ne ma baka isa matsawa kusa da su ba ragon gwamna ma baka isa tabawa ba to ko kaga kenan ashi kai a duniya yanzu karamin matsayaci ne kai in dai kana tsoron gwamna kana tsoron taba kayan gwamna to ai ya kamata ka ji ka fi jin tsoron taba kayan Allah sama da na gwamna amma suka kashe raƙumar Allah suka suka soke ta aka samu wani ana ce masa kuddaru kai daga jin sunan ka san yayi kama da sunan yan daba daba yan sara suka ya zara takobi ya soke raƙumar Allah Allah sai ya ce fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha Allah sai musu markaɗe ya nike su saboda zunubinsu kuma ya daidaita hukuncin a kansu sai Allah ya ce wala ya khafu ha. Allah ya ce kuma ba na tsoron me zai biyo baya dama to me zai biyo baya ai dama ba abinda zai biyo baya ba abinda zai biyo baya wato abinda ya sa ka ji Allah ya ce wala ya khafu ha. dan ana so ka suranta girman halittan da Allah ya yi masa mudawa amma ka duba Allah ya markaɗe su duk da girman halittarsu na Allah ya ce kuma ban tsoron me zai biyo baya wala ya kafu uku baha Allah ya ce na nike su na kashe su kuma ba na tsoron wani abin da zai biyo baya dama dai ba abin da zai biyo baya din dama ba abin da zai biyo baya wala ya kafu uku baha saboda haka Allah ya ce am hasibal ladina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna shin waɗanda suke aikata miyagun ayyuka wai suna tsammanin za su kubuce mana ne su sha ta tafi a banza kai duk abin da ka ga dama a duniya kuma ta sha a banza Allah ya ce a sa'a ma ya hukumu duk wanda ya wannan tunanin ma yayi hukunci mai muni hukuncin sai yayi muni ka cuci mutane kuma ka dauka zaka tsallake lafiya lau a'a to ai baka ma yadda akwai Allah ba kenan in har ka yadda akwai Allah to dole ka yadda akwai sakayya akwai sakamako mm shi yasa mu musamman mu ɗan Najeriya mm malam da ba tashin kiyama da an sha da mu wallahi da ba tashin kiyama da an kwashi rabon mu da yawa amma saukin abun akwai kiyama kowa dai ya gama tsiyansa za a tafi can a haɗu za a tafi a haɗu mm musamman ga irin kwamatalan da ake a kasar shi yasa dole musamman yan uwanmu kiristoci sai muna ƙara yi musu bayani musamman wannan mulkin da muke ciki mulkin musulun musulun suna jin sunan musulunci wani in ka samu jahili akwai yan son zuciya cikin kiristocin akwai kuma jahilai to wani sai ɗauka haka tsarin musulunci yake a wahalar da mutane a'a ba haka tsarin musulunci yake a wahalar da mutane ba shi tsarin musulun musulun adalci ne tsarin wahalar da mutane kuma tsarin tunubu shatima ne amma tsarin musulun musulun mutane hankalinsu ya kwanta ne a samar musu da tsaro da abinci da kwanciyar hankali amma duk wani tsarin da kuka ya wahalar da mutane to wallahi tunubu shatima ne ba musulun musulun bane ba ruwan musulunci da wannan ba ruwan musulunci da wannan yanzu kaga karkashin gwamnatin musulunci a kasar da musulmai suka fi yawa a gwamnatin da ƙuri'ar musulmai ce ta kai ta inda ta isa amma a zuwa ɗauki kwamitin zaɓe na ƙasa a danka ma'arni kafiri kuma ya zo ya sanya mana wai ya sanya mana zaɓe a ramadan mai zuwa a cikin watan ramadan eh to ba damuwa Allah kai mu lafiya in shi arne ne bai san saurin ƙarfin tafiyan addu'a a watan ramadan ba ai ku musulmai ne kun sani Allah ya kai mu lafiya ai dadin mu roki Allah ya kifar da ku kenan dadin mu roki Allah ya kifar da ku kenan kuma tun daga bana mun fara tun daga bana mun fara ba dai Ramadan mai zuwa bane Allah ya raya mu mm Allah ya kai mu lafiya za a isa insha Allah za a isa insha Allah mm ga mu ga ku ga shi shugaban kwamitin zaben ga kuma ubangijinmu mm ta ubangijinmu nan to mu da muke da Allah kuma akwai wanda zai ba mu tsoro ne ai in ka ga tsoron wani yayi tasiri a zuciyarka to tsoron Allah ne yayi kasa amma in tsoron Allah ya zagaye ya mamaye zuciyarka to tsoron duk wani wanda ba Allah ba zai kasa a zuciyarka amma in tsoron Allah ya kasa a zuciyarka to nan ne tsoron wani mahaluki da ba Allah ba zai samu gurbi a zuciyarka amma in ka tsaya ka ji tsoron Allah shi kadai wallahi komai sai ya ji tsoron ka in ka ƙi jin tsoron Allah kuma komai sai ya baka tsoro komai sai ya tsorata ka daga dukkan ku taba tsammanin duk wannan abin da ake yi wai shikenan kowa zai tsallake ya sha lafiya wallahi ba zai yi ba ba zai yi ba kai wannan kwama talar da ake a wannan kasan kadai ai ta isa ta sa kai imani ji akwai tashin kiyama ai kai yasa wato an je can akwai kallo fa amma an ka tsallake an je can akwai kallon ka tsallake Allah ya sa mu tsallake ai ka tsallake kafin ka tsaya kallo ai ai in baka tsallake baka ai akwai magana akwai magana baka tsallake ba amma an ka tsallake to da ka iya samun kwana mai kyau daidai inda da ka tsaya kaga ana tawowa da shugabannin kasan nan wallahi mala akwai kallo fa eh ai Allah dai samu tsallake lafiya da mu tsaya mu kallo kan muna fatan dai su gyara shine abin da muke so su gyara in mun je da mu da su duka mu tsallake shine abin da muke fata shine abin da muke fata amma ina tabbatar muku aka tafi aka ba a gyara ba ba akwai damuwa don in mutum hamsin sun yafe hamsin ba za su yafe ba ba ku ga mutuwan buhari ba ai yayi sai zama musu aya yanzu cikin 'yan siyasar najeriya nan waye talakawa za su so shi irin san da suka yi ba buhari to har ya zama na buhari buhari ya mutu talakawa sun kasu kashi biyu wasu suna sun yafi wasu suna Allah tsine mishi albarka to ina kuma ga wanda ba Buhari ba cikin ku ina ga wanda ba Buhari ba cikin wanda ku tun farko dama ba da son ku aka fara ba mafiya yawan su an zabe su ne a babu wanda ya dace an zabe su ne galibi a ba wanda ya dace laka yanzu za su yi makan su fada su gyara wallahi tun wuri su yi makan su fada su gyara amma dai in an je kiyama kan akwai hisabi wannan ko shakka babu kasan dai shi mala'ika dai bindiga ba ta ba shi tsoro balle ma can ma ina bindigar take ai ba maganan bindiga fatar mu dai mu a karan farko Allah ya sa mu tsallake eh amma an tsallake kan da ai jawabi a akwai kallo akwai kallo kan eh amma baka tsallake baka ai dama kai ma kullu mri'in minhum yawma idhin shanun yughni kowa abin da ke gaban sa ne ya shafe shi ba ruwanka da kowa yawma tati kullu nafsin tujadilu an nafsiha ai anan duniya ne zaka ji an ce wai akwai spokesman to the, pre to the president akwai spokesman to the governor wai shike magana da yawon shugaban kasa shike magana da yawon gwamna a Allah ya ce ita ranar kiyama yawma ta'ati kullu nafsin tujadilu an nafsiha duk wanda kaga ya tsaya yana jawabi to ba wakiltan wani yake yi ba yana jawabi ne a madadin kansa eh ba wanda zai tsaya jawabi akan wani a madadin wani ba wanda zai tsaya mm zai tsaya ne yayi jawabi a madadin kansa in kaga yana ta bayani to tambayin da ake masa a kan shi ake mai tambaya ba a kan shugaban ƙasa ba a lokacin ma duk sarautar da duk mulkin kowa ya dawo ƙasa limanil mulkul yawm lillahi alwahidil qahhar mulkin da ya dawo hannun Allah shi kadai yanzu kowa ya dawo flow member kowa ya dawo civilian mm. kowa ya dawo civilian ba shugaban ƙasa ba gwamna ba duka babu ai duka babu ranar da za ka ga tashin kiyama ido da ido kenan Allah ya samu wanye lafiya da haka Allah ya ce am hasiban ladina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun Allah ya ce man kana yarju liqa Allah duk wanda ya kasance yana fatan haduwa da Allah lami lafiya to ya sani fa inna ajalallahi la'at ajalin Allah yana nan yana zuwa ka shirya haduwa da Allah Allah ya ce to kwantar da hankalinka lokaci yana nan yana zuwa wa huwa samiul alim Allah shine mai ji Allah shine mai ilimi in ka shirya tashin kiyama ka shirya gamuwa da Allah Allah ya ce to hakika tashin alkiyama yana nan yana zuwa kaga wannan ayar ita kanta ma wata kusa ce ga masu aqidar yan kalakatu tunda Allah ya ce man kana yarju liqa Allah wanda ya kasance yana fatan haduwa da Allah to fa inna ajalallahi la'ato ya sani ajalin Allah yana zuwa to wanda kuma bai fatan haduwa da Allah fa shi ma ajalin Allah ba za ta zo masa ba kenan koyaya Allah ya ce wanda yake fatan haduwa da Allah to ajalin Allah yana hanya to shi kuma wanda bai fatan haduwa da Allah ba shi yaya shi ma ajalin zai zo masa ko ba zai zo mishi ba shi matalin zai zo mishi to amma me yasa Allah ya ce man kana yarju liqa Allah dan a kwantar man mumini da hankali malamai suna cewa hadisin da zai fassara wannan ayar shine hadisin na Aisha radiyallahu ta'ala anha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu duk wanda ya so haduwa da Allah to Allah ma yana son haduwa da shi duk wanda yake haduwa da Allah to Allah ma yana kin haduwa da shi sai na nashi tace to ai ya rasulullah ba a haduwa da Allah sai an mutu kuma dukan mu muna kin mutuwa manzo Allah ya ce ba haka bane shi mumini idan mutuwa ta zo masa ya tabbatar ba makawa mutuwan zai to sai ya zamana ba abin da ya fi masa farin ciki yanzu sama da abin da yake gabansa na ya mutu ya je ya gamu da Allah yanzu tun da ya tabbatar zai mutu to yana Allah Allah a gama zare ran shi ya tafi wajen Allah to Allah ma yana murnan isowansa shi kuma fajiri in ya tabbatar mutuwan zai yi ba yanda za a yi to sai zama babu abin da ya tsana yake ki kamar abin da yake gabansa na mutuwa a lokacin ne zai yi addu'a hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbi irji'un mutuwan ta zo masa a lokacin ne zai ce Allah dan Allah a taimaka a maida ni baya a maida ni la'alli a'malu salihan fima tarakt abinda na bari na ayyukan alheri ban yi ba wallahi ana maida ni zan gyara zan gama aikin alheri Allah ya ce ina innaha kalimatu huwa qailuha wannan magana banza ce ke ba ba da ma a saurare shi ba wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'athu Allah ya ce ba ga komai ba tukunna yanzu mutuwan ka gani akwai zaman barzakhu kuma sai ran tashin kiyama ita kuma dama wannan zaman barzakun in ka tafi dai baka salon da zaka gama ta ba Allah sarki wani yanzu haka yana cikin ƙasa sama da shekara dubu goma yana kwanci wallahi har yanzu bai sanya shi za a yi tashin kiyama ba har yanzu wani ya fi shekara dubu ɗari yana kwanci a cikin ƙasa yau ka suranta ɗan gidan annabi adamu da aka fara kashewa shine mutum na farko ne fara mutuwa yau shekararsa nawa a kwanci a cikin ƙasa har yanzu bai san ran da za a tashe shi ba wa ma yash'uruna ayyana yub'athun bai san yaushe za a tashi ba bai san yaushe za a tashi ba za ka iya zuwa duniya ka shekara 50 60 70 kana rayuwa a duniya ka shiga cikin kabari ka yi shekara 500 ba yi tashin kiyama ba kaga kenan wannan na nuna maka ashe zaman da zaka yi a cikin ƙasa yafi tsayi sama da zaman da zaka yi a saman ƙasa daga lokacin da kake saman ƙasa lokacin ne ake kintsa cikin ƙasa din shigan dole ne sawa'un ko ta yi daɗi ko kar ta yi daɗi wannan ya rage da me ka tafi da shi amma dai shiga cikin ƙasan zaka shiga za ta yi daɗi a ba za ta yi daɗi ba wannan yana da alaƙa da kai me ka tafi da shi wani irin guziri kai wani irin guzuri ka yi kuma dai yanzu daga nan bauchi dai ko mai duguri ka tafi ba guzuri ka san da ka sha wahala ka san da ka sha wahala daga nan zuwa mai duguri ka tafi ba guzuri wallahi ka san jikinka zai gaya maka ballantana ka kama hanyar lahira ba guzuri tafi lahira ba ka yi guzuri ba ka san labarin babu kyau ka san labarin ba daɗi daga wata zawwadu fa inna khairar zadi a takawa kowa ya guziri mafi alherin guziri kuma shine guzirin tsoron Allah shine tsoron Allah kowa ya tashi ya aiki ai amma dai tabbas haduwa da Allah ko kana so ko baka so ko ta maka dadi ko karka maka dadi zaka hadu da Allah wannan ko shaka babu duk jawabin nan da ake yi ana ta wa'azi yau a ce da ka mutu gobe a ce da ka mutu jibi a ce da ka mutu wata ran kwatsam sai ga ga mala'ikan mutuwa shikenan kuma an kare yanzu jin wa'azin da ka mutu da ka mutu ya kare yanzu mutuwan ne zaka ganta mutuwan ne zaka ganta jin wa'azin ka shirya ka shirya ya kare yanzu sakamakon shirin da kai shi ne zaka gani yanzu man kana yarju liqa Allah fa inna ajala Allah la'at duk wanda yake fatan haduwa da Allah ya tashi ya yi aiki to ya kwantar da hankalinsa ya ci gaba da aiki ajalin Allah yana nan yana zuwa su kuma waɗanda ba su shirya haɗuwa da Allah ba Allah ya ce to innal ladhina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba su shirya haɗuwa da Allah ba kwata-kwata ba su ma fatan haɗuwa da Allah tunanin haɗuwa da Allah ma baya ma zuwa zukatansu waradu bil hayati duniya suka ji sun yadda da rayuwar duniya waɗuma an biha sun nutsu da duniya duniya isu duniya ta musu sun manta da lahira wallazina hum an ayatina ghafilun waɗanda suka gafala game da ayoyinmu ba ruwansu da maganar haɗuwa da Allah ba su ma tuna akwai haɗuwa da Allah su ne in daga duniya sai Kaduna to daga Kaduna kuma sai ina je ka tambayi 'yan Kaduna ba a mutu a Kaduna to su wanda suka mutu a Kaduna ina suka tafi ashe yadda ga duniya sai kadunan kai sa kadunan ma daga nan zaka matsa gaba aka kara gaba tunda kadunan ma na matsawa gaba kaduna ba Allah ya sauke ka lafiya zaka yi sai wallazina hum an ayatina ghafilun wanda suka gafala game da ayoyinmu Allah ya ce ulaika ma'awahumun naru bima kanu yaksubun wayannan sakamakon su wuta saboda abin da suka kasance suna aikatawa me laifinsu Allah ya ce ba su fatan haduwa da Allah sannan sun sakankance da duniya sun yarda da duniya sun ji su duniya ta musu radu bil hayati dunya wa duma annubiha sun nutsu da rayuwar duniya su sun ji komai in dai a duniya ne shiken su yan duniya ne su sai sa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa inna lid-dunya abna walil akhirati abna duniya tana da 'ya'ya, lahira ma tana da 'ya'ya. sai ce fakunu min abna'id dunya fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya ku zama cikin 'yan lahira kada ku zama cikin 'yan duniya fa innal ibna yattabi'ul um domin ɗa yana bin uwa ne daka in ka zama ɗan duniya sanda duniyan ta shafe ta kare kai ma zaka kare amma in ka zama ɗan lahira to wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce mafi tabbata ita ce mafi wanzuwa ita ce mafi alkhairi ita lahira ba ta karewa amma duniya tana karewa ko ka kare ka batta ko ta kare ta barka wannan ita ce wannan ita ce matsalar duniya ita tana karewa amma lahira kan ba ta karewa da haka abin da ake so shine kowa ya tashi ya aiki kowa ya tashi ya aiki da haka Allah ya ce man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wanda duk yake fatan haduwa da Allah lafiya to ya sani ajalin Allah yana nan yana zuwa wa huwa samiul alim sannan Allah shine mai ji yana jin komai shine masani ya san duk abin da mutane suke aikatawa wa man jahada duk wanda yayi jihadi ai jahada nafsahu wa shaytanahu wa aduwahu al-kafir duk wanda ya yaki zuciyarsa ya yaki shaydaninsa to fa inna ma yujahidu li nafsihi yayi makansa duk wanda ya tsaya ya yaƙi son zuciyarsa ya yaƙi shaidaninsa ya tsaya ya baza ƙoƙarinsa iyayen da zai iya wajen yin addinin Allah Allah ya ce to yayi makansa yayi makansa domin me Allah ya ce inna Allaha laghaniyun anil alamina domin Allah shi ya wadatu daga talikai gaba ɗaya duk wanda ya aiki mai kyau to yayi makansa ne domin babu wani aikin da bawa zai yi wanda amfanin aikin zai koma ga Allah babu wannan aikin daga duk abin da ka yi na aikin alheri ko na sharri ka aikata makanka ne man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha duk wanda yayi mai kyau ya yi makansa wanda ya munana ya munana makansa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha Allah ya ce qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara fali nafsihi wa man amiya fa'alaiha Allah ya ce ga hujjoji bayyanannu sun zo muku daga wajen Allah wanda ya bude idansa ya tafi idansa a bude Allah ya ce yayi makansa wanda ya makantar da kansa yayi makansa wai ma'ana shine yanzu yanda muke tafsirin nan bayan sallar isha kusan tara da wani abu yanzu wai abinda Allah yake gaya maka shine idan muka tashi yanzu da karatu idan ka bude idanka ka ga hanya ka kama hanyar gida kayi makanka in ka ce kai idonka a rufe zaka tafi gida ka yi makanka din ka rufe idonka ka ci karo da falwaya sai zamanin nima kuma da na bude ido na shi gina nima sai ci karo da falwaya saboda ka wanda ya bude idonsa ya ga hanya tarwal Allah ya ce ya yi makansa wanda ya rufe idonsa ya ce a makance zai tafi bismillah shi ma ya makansa ya yi makansa da haka Allah ya ce to inna Allah la ghaniyun anil alamin Allah maɗaukakin sarki ya wadatu daga dukkanin talikai shi yasa ya ce in ya ga dama in ya sha yuzhibukum ayyuhan nasu wa yati bi akhari ya ku mutanen duniya Allah ya ce wallahi Allah ya ga dama dukkan ku sai tafiyar da ku Allah sai ya halakar da ku duka ya sake halittar wasu amma zalika aw kana zalika kana Allahu ala zalika qadira Allah mai iko ne a bisa haka in ya sha yuzhibukum wa yati bi khalqin jadid in Allah ya ga dama Allah ya ce sai ya tafiyar da ku ya zubo da sabon halittu sabbin halittu amma zalika Allah bi aziz wannan ba abu ne mai wala ba wajen Allah wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah ya ce in ma kun juya baya kun ki ku yi abin da Allah ya ce ku yi zai tafiyar da ku ya kawo wasu wanda zai kawo din kuma ba za su zama irin ku ba yasa a hadisul qudsi Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni har abada Allah ya ce ba za ku taɓa kaiwa matakin da za ku amfanar da ni ba balle ku amfanar da ni walan tablughu durri fatadulluni ba za ku taɓa kaiwa matakin da za ku cutar da ni ba balle ku cutar da ni ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum Allah ya ce inda na farkonku da na ƙarshenku insakum wa jinnakum mutanenku da aljanunku kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma za da zalika fi mulki shay'a inda dukanku za ku daidaita a bisa zuciyar mafi tsoron Allah cikinku a ce kowa tsoron Allahnsa da nagaltarsa irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce wallahi ba abin da zai karu a cikin mulki na dan kun yi da'a ba zai kara mun komai ba sannan Allah ya ce law anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma na qasa zalika min mulki shay'a inda dukanku na farkonku da na ƙarshenku mutanenku da aljanunku za ku daidaita a bisa zuciyar mafi fajilcin cikinku kowa ya zama ɗan banza irin fir'auna Allah ya ce wallahi ba abin da zai ragu cikin mulki na saƙonku don kun bijire mun ba abin da zai dame ni Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum inda na farkonku da na ƙarshenku wa insakum wa jinnakum mutanenku da aljanunku qamu fi sa'idin wahid a ce duka duniya su haɗu a farfajiya ɗaya fasa'aluni kowa ya ɗaga hannu ya ce Allah yana da bukata ka bani faɗaitu kulle insanin matsalatahu in ba mu kowa bukatarsa kowa in ba shi abin da ya roƙa ma na ƙasa zalika min ma'indi hakan ba zai rage komai daga abin da ke wajena ba illa kama yanqusul miqyadu idza udkhila al-bahr face in akwai abin da zai ragu to bai wuce a sa allura a cikin teku ba a ciro shi me ya rage maruwan teku ba abin da ya rage maruwan teku kai ya sa wani aiki ai sai dai Allah malam wani bugun kiljin wallahi sai dai Allah dan adam ne ya san yayi ƙarya irin wannan bugun kiljin Allah ya ce duk duniya su taru kowa ya roƙa a bashi ba fa ba zai kare ba ba zai ragu ba wannan bugun kiljin dan wata zai iya shi da ranar ma ya ce ko shi ma dai kwashi ai ba zai ma fara ba ta yi ko cbn ba za ta fara wannan aikin ba za ta fara wannan aikin ba waye dai fara wannan tunanin ai ba wanda ya sai wannan bugun kirjin in ba Allah ba Allahu akbar Allah ya samu wani lafiya ke sa in kaga Allah bai baka ba karka dauka Allah ya baka ruwa ne Allah baya ruwa Allah baya ruwa wani lokacin kai in ne in an baka bakan ba alheri bane to Allah tunda ya fi ka son kanka da kanka to sai ya hana ka sai baka abin da ya fi shi alheri sai baka abin da ya fi shi alheri me yiwa ka roki Allah ne Allah ka bani miliyan biyu manzo Allah ya faɗa mana duk addu'an da kai in dai baka roki sakon Allah ba a ciki to amsan Allah guda uku ne na farko shine ko dai in ya ga alheri ne abin da ka roka a baka shi cikin gaggawa ko kuma in Allah ya ga ba alheri bane a baka abun a wannan lokacin sai a jinkilta maka zuwa lokacin da ya fi shi alheri ko kuma idan Allah ya ga wannan abun kwata-kwata ba alheri bane to sai a hana ka wannan abun sai a tushe maka wani bala'i da zai tunkaro ka a da to tunda ka yi addu'a kuma abin da ka roƙan ba alheri bane to ba za a yadda addu'ar a banza ba sai a yi makwafin wannan abin da za a baka sai a tare wannan sharrin da zai tunkaro ka da ka roƙi a baka miliyan uku da kuma a cikin ƙaddaranka za ka yi hatsari ka karya ƙashin baya ka karya ƙafafu guda biyu ka karya a haƙarƙari da kafaɗa gyaran zai ci miliyan bakwai to kaga an baka miliyan biyu za kuma ka nemi bashin miliyan biyar ga kuma karyewa to saboda tausayin allah maimakon a baka miliyan biyu ka karye ka ciyo bashin miliyan biyar to sai a hana kan miliyan biyu sai kuma hana ka karyewa sai ka zauna lafiya ba miliyan biyu ba karyewa sai ka zauna lafiya amma an baka miliyan biyu kuma an haɗo maka da karyewa miliyan biyar to ai babu alheri a ciki ga kuma karyewa da za ka yi shekara kana jinya saboda haka duk abin da ka roƙa kar ka taɓa tsammanin cewa wai abin ya fi ƙarfin Allah ne Allah bayi da ruwa subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu alam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amin amin amin